فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم للصدوى وانا سافية من البركة يوم من رانر الهميس شدة قوات الجماد الآخر إجراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على مكة ومدينة ألف ذريه دود أربعين شدة da arba'in da bakwai daidai da ashirin da bakwai ga watan sha ɗaya shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya a wannan masallaci ne albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda sami naka inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin wani littafi namu mai albarka الدعاء من الكتاب والسنة واللفر العلامة سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه الله تعالى wannan shine darasin mu na goma a cikin jerin karatu wannan littafi kuma muna nan ne inda malai yake koro mana addu'o'in da suka zo daga cikin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda a yau insha Allah ta'ala kai tsaye za mu shiga ainihin ɗaya daga cikin addu'o'i waɗanda suka tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya kunshi neman tsarin Allah daga ainihin wato manya-manyan sharrori Allah muke roƙo ya tsare mu ya tsare mana imanin mu ya dace da mu da alkhairan duniya da lahira za mu tashi akan addu'a ta 46 an gani ko inda yake cewa اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل نعم والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana roƙon Allah da wannan addu'o'i kamar yadda Imam Bukhari da Muslim suka fitar da wannan hadisi manzon Allah yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajazi ya Allah ina neman tsarinka daga gazawa gazawa ita ce rashin samun kudura na bawa ƙoƙari nazartar da wani abu ƙoƙari wajen neman halal ƙoƙari wajen neman ilimi ƙoƙari wajen neman biyan buƙatun jama'a ƙoƙari wajen duk aiwatar da wani aiki ko aikin gwamnati kake ko wani abu to kana neman tsarin Allah daga wannan gazawa wal kasali da kuma lalaci menene lalaci shine mutum ya bar abu da gangar alhali kuma zai iya aiwatarwa shine lalaci aiko misali zaka iya tafiya daga nan zuwa unguwar maka ka je ka dawo ba tare da wata matsala ba kuma zaka iya zuwa a cikin minti goma ka dawo a minti goma mun samu nawa amma sai mutum ya kai awa ɗaya yana jiran wanda zai masa jifi ana samu ko ba a samu wallahi ba ran tafiyar nan ne wallahi bar ne in samu in zai wuce nan to sai awa biyu awa uku bai samu ne masa jib ba kuma lokacin yana tafiya ba tare da ya ji ya zartar da abin da ya kamata ya zartar a rayuwarsa ba lalaci kenan an gane wannan za ka iya yin kunya goma sai ka tsaya kunya biyu yi magana ka ce to ai shikenan ni kaddara ta kenan a'a idan kana da azama kana da kokari to Allah zai taimaka maka akan wannan kokarin naka amma ka tsaya da lalaci domin lalaci jama'a ruwa ce da ke da alaka da mai jiki an gani don ruwa kala biyu ce akwai ruwan da ke da alaka da mai dukiya akwai ruwan da ke da alaka da mene jiki ka kasa moran kanka ka kasa yin wani abin da zaka amfani kanka to wannan yana daga cikin abin da yake da muni kwarai da gaske Allah muke roƙo ya tsare mana imanin wal jubni sannan Allah ina neman tsarin ka daga ragwanci mun san me ragwanci ko na'am me ma'anar ragwanci kun yi shiru ba kasala ba ne lalaci daban a'a ka ji maganin mana me muka fasara shi eh yawwa ragwanci shine mutum a wayi gari abubuwa suna mai girma a ido abinda za ka iya tinkarar shi kai maganinsa ko ka aiwatar da shi daga kai gaskiya ba zan iya ba an gane wannan kaga yana da bambanci da mene lalaci na'am shi ne shi ne da maragwanci abinda za ka iya yi amma kuma sai ya dinga maka kwarjini kana ganin tab wa zai itin karan kaza yanzu in aka ce shi kai za ka iya noma buhu ashirin da kanka ma ka je kai noma abu na tsafiya ina wallahi ba zan iya ba kuma Allah ya hore masa lafiya ya hore masa yawan lokaci ya hore masa duk abin da zai iya yin wannan abu amma sai ya kasa ki an gane wannan shi ake kira da menene ragwanci to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana neman tsarin Allah daga ragwanci shi saka manzon Allah ba rago bane duk inda za a tinkara a je yaƙi ko sun fi su tattalin yawan makamai sun fi su yawan sojoji sabon manzon Allah ba sa wannan shi sa Allah yake musu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin wala tahinu kada ku yi ragwanci an gani kada ku gaza wala tahzanu kada ku yi bakin ciki wa antumul a'launa ku ne mafiya daukaka in kuntum mu'minin idan ku kasance mu'minai ina fata an gane wannan kuma ya sau da yawa ƴaƴa ke hana mutum yayi wani aikin addini wanda zai amfana dan ana cewa al auladu majbanatun wa mabkhala ƴaƴa suke sa ragwanci ragwanci ruwa ce ta jiki shi ma sannan kuma tana hana mutum ya rowa ya ciyar da dukiyarsa saboda yana tunanin ba zai iya ciyar da matansa da 'ya'yansa da waɗanda nauyin su ya rataya a wuyansa ba imam mun gane wannan to wannan shine abinda yake ainihin wato ragwanci wal harami Allah ina neman tsarinka daga tsufa an gane ba tsufan ake neman tsarin Allah da shi ba Allah ya mun gane jama'a ba tsufan kawai ake neman tsarin Allah daga tsufa ba dan kowa sai ya tsufa a'a sharrin tsufa da abin da tsufa ke zuwa da shi jirkicewan hankali sakewan jiki gushewar lafiya a jikinka ka sayi wa kanka dukkanin abin da ya kamata ka yi wa kanka sai an yi maka wannan yana daga cikin sharrorin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake neman tsarin Allah daga gare shi a ko bayan kowace sallah shine kada Allah ya maishe ka zuwa ga mafi kaskancin yanayi na lokacin rayuwa za mu zo mu karanta wannan hadisin a gaba insha Allah ta'ala jama'a mun gane wannan to kun ga waɗannan ababen gaba ɗaya suna da alaka da duniya ne haka ne suna da alaka da rayuwar mutum ne sai manzon Allah ya ce wa a'udhu bika min azabil qabr kuma ina neman tsarin Allah daga me wa nan wal bukli da kuma ruwa da mene menene ruwa na'am menene ruwa kun shiru yawwa mutum yana da abin bayarwa ya ki bayarwa don ya amfanar da wani kuma ruwa iri biyu ce kamar yadda muka faɗa akwai ruwa jiki su yi irinsu al'ajizi alkasali aljubni akwai kuma ruwa ta dukiya ruwa ta dukiya jama'a musiba ce bala'i ce an gani musiba ce bala'i ce don ruwa yana daga cikin mafiya girman laifuka a wurin Allah dan lokacin da Allah ya maka arziki ya baka wata dukiya kana rayuwa a cikin wasu mutane to Allah ya bada wannan dukiyar ne don kowa ya amfana ba don amfanin nan ya koma kanka kai kadai ba ka san akwai wani mugu ne shi ba zai yi wa kansa kyauta ba ba ku gane ba ba zai wa kansa mene ba ilo ne ca me kuma mutum zai wa kansa kyauta kwarai yi wa kanka kyauta ne ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka sa tufafi mai kyau ka hau abin hawa mai kyau ka gina ƙaton gida mai yalwa wannan yi wa kanka sadaka ne wani ya zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ina da dukiya manzo Allah ya ce tasaddaq bihi ala nafsik ka wa kanka sadaka da shi ka ci ka sha kai tufafi kai sauransu yace indi dinarun akhar tace anfiqhu ala ahlik ina fata an gane ciyar da iyalanka yace ina da wasu ina da wasu ya rasulullah ki ciyar da iyayenka ya rasulullah ina da ƙari akan haka yace ciyar da makusantanka danginka mafi mafiya kusanci ina da wani dinarin ya rasulullah wata tarin dukiya manzo Allah ce to daga nan kuma sannan makusancinka sannan makusancinka ma'ana abokananka ƴan uwanka abokanan sana'anka makotanka mutanen unguwarku da sauransu manzo Allah ce sannan ka yadda ka so da shi mun gane wannan to amma duk lokacin da kuma Allah ya ba mutum kuɗi da dukiya a cikin dangi sai ya rowa ya hana kowa to ya ja musu bala'i sai Allah zai kwace wannan dukiyar gaba ɗaya kowa ya shiga uku ya rinci kansa a cikin masifa da bala'i shine musibar ruwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku nemi tsarin Allah daga ruwa domin inama ahlaka man kana qablakum yana daga cikin abin da ya halakar da waɗanda ke gabaninku shine rowa sun kasance suna yin rowan abin da Allah ya ba su ga talakawa to in suka yi wannan rowan kuma su kuma talakawa sai su ga yaya za a yi wajen su ha'inci shine kuɗin don su samu da ɗan yawa in ya ba da bashi su cinye in ya ba su aiki su yi ha'inci su rage wani abu saboda marowaci ne baya bayarwa shi kuma ya yi rowa ya hana shi ma kaga shi ya halaka suna sun yi mai suna sun halaka in ji manzon Allah da haka rowa masifa ce rowa bala'i ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama za ku ji addu'o'i da yawa yana neman tsarin Allah daga mene daga rowa akwai addu'o'i da zamu zo a nan gaba nan da kuma littafin miftahu daris sa'ada ku ji batutuwa da ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yayi dangane da addu'o'in da manzon Allah ya nemi tsarin Allah daga tagwayen sharrori guda hudu sharrori ne amma tagwaye yan uwan juna da wannan da wannan da wannan da wannan da wannan da wannan in ko Allah ya maka tsari daga waɗannan to ka riga ka ka riga ka jefa ka tafi Allah kai mana tsari ya jama'a kun ji والبخل سنن يا الله أنا لمن أري دقروا وأعوذ بك من عذاب القبر ألا أنا لمن أري كلك عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ألا أنا لمن أري كلك فتنة الرايوة دتمتوا فتنة الرايوة ميتت إذا نعم ويشروا shine duk abin da mutum zai samu a rayuwarsa na fitincinu yanzu wannan musibar da muke ciki cewa yau an kashe kaza gobe an kwashe mutane kaza jibi an yi kaza an kai hari kusa daga runkunan kaza wannan kadai ya isa haifarwa da wani ciwon zuciya ya mutu mun gane wannan fitinar rayuwa ce wannan fitinar rayuwa tsadar rayuwa na bala'i fitinar rayuwa karyewan amfanin gona na abinci manoma su siya da tsada amfanin ya karye su ma su karye a waye gari ba ma sa iya yin noman al'umma ta shiga cikin yunwa da masifa da bala'i yana daga cikin musibar rayuwa mummunan shugabanci da jagoranci da za a jarci talakawa da shi fitinar rayuwa ce yana daga cikin fitinar rayuwa a jarrabe ka da ainihin wato talauci a jarrabe ka da fitintunu a jarrabe ka kuma in ka zo mutuwa ka kasa cikawa da imani duk wannan fitinar rayuwa ce jama'a kaga ashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana amfani da dunkulallin kalmomi ne yanzu ba sai ka ce talauci da insecurity da kaza da kaza ka ce ma'ana littafi ba in ka ce kawai wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat to Allah ya san ya fi ka sanin duk wata fitna ta rayuwa sai tsare ka da ita mun gane wannan wal mamati da fitnar mutuwa fitnar mutuwa ita ce nan a jarrabe ka in aka zo maka tambayoyi a kabari ka kasa amsawa yana daga cikin fitinar mutuwa a jarrabe iyalanka a bayanka an gani bayan ka mutu ƴaƴanka su tarwatse kyawawan ayyukan da kai su lalace a waye gari kana kwanci a kabarinka amma baka da wani aikin lada wanda ke zuwa maka ita ma fitina ce ta mutuwa shi yasa wata rana wani ya je wata makabarta ya ce o ikon Allah makabartar ne yanzu haka akwai rayu akwai matattu wani ce kai wannan yaro ka cika rashin hankali ya za a yi a makabarta ka ce akwai rayu akwai matattu ya ce kwarai rayayyu su ne waɗanda sun yi kyawawan ayyukan da har yanzu ladan waɗannan kyawawan ayyukan yana riskansu a cikin kabarin suna samun lada matattu kuma na asali su ne wanda sun mutu kyawawan ayyukansu ma sun mutu sun ƙare na fata mun gane wannan eh da gaske kuma akwai wanda ya mutu amma mummunan aikinsa ko bai mutu ba shi ma wata ƙarin mutuwa ce akan mutuwa saboda mutum ne na kwanci a kabarinsa amma still musibu da bala'ai na yawan zunubai suna ƙara dunkuwa masa dan duk wanda ka koyar da bid'a duk wanda ka koyar da shigantaka duk wanda ka koyar da kiɗa da rawa ka koyar da shi munahinci ka koyar da shi sata ka koyar da shi yaudara ka koyar da shi zina ka koyar da shi kaza duk wani mummunan aiki da ka sani da shi ma zai koyar da wasu to wannan zulmi zai dinga bin ka ne adadin yawan mutane ka koya suka yi adadin yawan ainihin wato abin da za a baka shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa kai madalla da wanda zai mutu kyawawan ayyukansa su mutu tare da shi ba ku gane ba ai munanan ayyukansa su mutu tare da shi madalla da mutumin da ya mutu munanan ayyukansa ma suka mutu tare da shi an gane wannan ashe daga ran da ka mutu to babu ragowar wani wanda ka koyar da shi wata mummunan ɗabi'a to ka ji daɗi in ko ba haka ba wallahi musiba na nan jiran ka don wani ninkin azabin da zai samu na waɗanda za su aikata miyagun ayyuka ne a bayansa wani hatta kama yake ai mu muka fara yin kaza mu muka kawo kaza garin nan a kakkai murna karanka ya kama zaki wallahi malam karanka ya kama zaki sharri ne ka asasa ka jira in kuma kana garin ƙarya ne ka mutu ka je lahira ka ga yadda mutane suke tukuna sai ka dawo duniya ka ba mu labari ko amma dai mu mun tabbatar sharri za ka je ka samu a kabarinka Allah ka tsare mu wannan hadisi al-Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi الرابع والسابع والأربعون الدعاء أربعين بقي اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da Abdullahi ibn Umar ya rawaito yace cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu min jahdi al-bala wa daraki ash-shaqa wa su'i al-qada wa shamatati al-a'da Allahu akbar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana roƙon Allah tsari daga jahdil bala me jahdil bala shine tsananin bala'in wahala an gane wannan ai a dora maka abin da ba za ka iya ɗauka ba a rayuwa ga yawan 'ya'ya, ga masifar bakin talauci ga nauyi ya maka yawa rigar jikin kamata ka kasa ta kasa kullum tun safiya ka fita wajen nema ka dawo da yamma baka samu abin da zaka yi ce da iyalanka ba ina fata mun gane wannan wannan ya faɗi rashin lafiya kana fita kai ya samu lafiya kana gamawa ɗaya ya ƙara faɗa cikin rashin lafiya wanda yana cikin jahilin bala ina fata an gane wannan yawwa za mu ƙara dawowa da wasu bayanai a baya a gaba wa darki shaqa an gane a mun gama karanta yanzu fassara miki wa darki shaqa me darakin shaƙa'i shi ne halaka ta samu mutum ma'ana juyewar rayuwa daga jin daɗi zuwa me zuwa rashin jin daɗi zuwa tashin hankali zuwa ci bayan rayuwa zuwa mutuwar 'ya'ya zuwa rashin samun mataimaki zuwa ga duk abin da zai je mutum zuwa ga abin da halaka ce karar ana ganinta shine wa darakin shaƙa wa su'il qada sannan su'il qada'i shine abin da zai samu dan adam mummuna na bakin ciki da damuwa da abin ki da dukkanin wata mummunan kaddara to kana neman tsarin Allah daga wannan ka ku ga a cikin nan waye ne neman tsarin Allah daga wannan ai da ma ta rayuwa abin da ka sani jiya ai ya riga ya wuce ko gaba ake jira shi yasa Hausawa suka yi karin magana ke cewa mene gaba ta fi baya yawa yanzu shekara goma baya kila kana cikin wani yanayi yanzu ka ji ana cewa oh Allah ya ji kan Allah ya ji kan shugaban kasa Buhari lokacin muna ta kuka ashe ba mai kuka ba yanzu ne ake kuka ce wallahi ashe ba karamin kokari yayi ba yayi kaza yayi kaza amma da muna zage shi ko muna ta zagi muna muna taimakawa su wancananka taimakawa wajen zage shi ai bai iya mulki ba ai shi baya bibiyar abubuwa shi wannan zai fi shi bibiyan abubuwa me ake bi yanzu hanya ku gashi inda Kaduna zuwa na an ce an bayar an fara daga Jos daga Zaria zuwa Jos an ce an bayar an fara an ci gaba an bi me tsaye da aikin oh ka gani shi yasa lokacin da Allah ya maka ni'ima in ka kasa gano wannan ni'ima ce Allah ya yi maka kai ma Allah godiya akai kai haƙuri da gwargwadon abin da Allah ya rubuta maka to ka shiga uku lalace ran da Allah ya ɗauke wannan ni'imar kuma ka fara ganin bala'i to kuma kai ta roƙon Allah Allah ka yaye mana ai ka'ida ce wa in ta'azzana rabbukum ku tuna yayin da ubangijin ku yayi kuwa yayi sanarwa cewa la in shakartum la azidannakum in kun yi godiya da halin da kuke ciki kowane iri ne zan ƙara muku kaji akwai lamu tauke da nuna tauke wallahi sai na yi muku ƙari wala in kafartum kuma tabbas idan kuka butulce kuka hau kujerar naƙi wajen nuna godiya ga abin da Allah yi muku inna azabi la shadid lalle azaba ta mai tsanani ce kaji ba ma kawai inna azabi aka ce la shadid mai tsanani ko ba wace zaka ce wani mai tsananin baki ne ai ka san baki wuli kenan ko yawwa amma ka ce baki aka ce bakin kirin to ma'ana bakin yayi ne ya tsananta aka ce fari ne aka ce fari tat farin yayi ne ya tsananta Allah ka tsare mana imanin mu jama'a kun ji mummunan kaddara wa shamatatil a'da sai abu na me abu na karshe shine dariyar abokan gaba eh wallahi malam muna abu ne da kana da arzikinka ana binka ana kaiwa na ai kaza da kaza kana da jama'a mun gane wannan amma me zai faru ana nan kawai wata rana sai al'amari sai ya juye sama ta koma ƙasa wani ya ta ma fatan masifa da bala'i kana auka shirin da kauce ana da wato jan da ana wucewa abuta ana wani wani fankama ana wani bubbudewa matsiyaci ai can malam shi baya auka cikin masifa baya gaya mar na fata an gane ta maka dariya shine shamatatul a'da abu ne mai bata rai abu ne mai tada hankali ko ba haka bane to annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana neman tsari daga wannan tsananin bala'i da wahala da jihadil bala ko da mutum ya kasa daukan abin da ne zai iya wani abin ya zo maka wanda ba za ka yi tun kuɗe shi ka magance shi lokaci guda ba an gane ɗaya ne kuma wannan bala'in abu ne wanda ya shafi rashin lafiya ne a jikinka a'a abu ne wanda ya shafi rashin lafiya na iyalanka a'a abu ne wanda Allah zai daura maka wani abin da zai dinga cutar da kai yau da gobe ka kasa magance shi an gane wannan kai duk wannan bala'ai ne iri iri wanda ke samun bawa daga cikin musiba da mala'i jama'a a dinga zagin ka duk inda kai ana bata ma suna ko ba bala'i bane wannan duk da kai ana makallan din ga mutumin nan ya zo yayi kaza yayi kaza kun wallahi ba ruwanka amma musiba ce bala'i ce kawai aka jarabce ka da ita Allah kai mana tsari kenan wannan jahdil bala ya kunshi dukkanin wani nau'i na wata musiba da bala'i nau'i nau'i an gane wannan suka ce sai mene wa daratu shaqaqu yawa da kuma riskan dukkanin abin da ya shafi daratu shaqa Allah ta'ala ya samu dace Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah yana cewa ma'anan kalman kalman jahadil bala ana iya karanta ta bil fathi wa bil dhamm a ce min juhudil bala ko min jahadil bala amma da yin fataha ya fi shahara a wurin mutane malamai an gani sayyidina abdullahi dan umar Allah ya kara mishi yadda yace imam an-nawawi shi ya fasara wannan da cewa jaje bala fassarahu bi qillati al-mal karancin dukiya wa kasrati al-iyal ga yawan tarin iyalai an gani wa qala ghayruhu hiya al-hal ash-shaqqa wanda ga cima da yake shine yanayi mummuna mai wahala ka dawwama a cikin wahala kullum sai an daura ma kaya kamar jaki ka je ka sauke a wuri kaza ko dai a kanka ko dai a bayanka ko dai a kaza sannan ka samu abin da zaka je ka ci da iyalanka kuma wanda zaka samu din ba zai ishe ka ba goma kana tunanin dole kai sammako ka ci gaba da wannan aikin wahalan ba daga kafa to kana neman tsarin Allah daga wannan an gane wannan alqari yake cewa wanda shine wa wani babban malami yana cewa kalmar jihadil bala yace ai mashaqqatin ila al-ghaya dukkanin wata wahalan da za ta kai makura wa shiddatihi ila nihaya kuma tsanantan wannan wahalan har zuwa ƙarshen rayuwa ina fata mun gane wannan kuma yake cewa shine wahalan da za ta samu mutum yace wa hiya al-masa'ibu allati tusibu al-insan shine dukkanin wata musibar da za ta samu mutum fi dinihi a addininsa au duniyahu ko duniyarsa wa ya'jizu an daf'iha kuma mutum ya kasa tunkuɗa wannan musiban da bala'in tsawon rayuwarsa wala yasbiru ala wuqu'iha kuma ba zai iya hakuri in musibar ta same shi ji cewa a na yi hakuri na ban ma Allah ba ya ta kwakwazo yanzu an jarabce ni da kaza wallahi ina sun yanayin kaza kuma ba zai iya tunkuɗe wannan abin ba abin kuma ya ci gaba da gudana haka kaga wannan ba karamin bala'i bane malam shi yasa addu'ar nan jama'a ka rike ta da ƙarfi ka rika yawan roƙon Allah da wannan Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala'i wa darati shaqa'i wa su'il qada'i wa shimatati al'a'da'i ina ga za ku za ku haddace a wurin da kai Yusuf Asudani duk juma'a in yayi kaji ya fara kusa da ke fara yi kenan ko mummunan malam wannan addu'an garanti ce hanya ce ta samun sauƙin rayuwa da samun kwanciyar hankali an gane wannan ku yi haƙuri na tsawaita bayani yana da muhimmanci laukin shaƙa suka ce shi ne abin da zai samu ɗan adam na sababin da zai kai mutum zuwa ga halaka kowane iri ka sauka daga hanya ta kwarai kana sunna ka koma bid'a kana tauhidi ka koma shirka kaga lamari yayi ne ya lalace kana roƙon Allah ka koma roƙon wasu ana nema a wurin Allah an ce fabtaqu inda Allah rizqa kana bakin kabarin wani matacce kana roƙon shi ya biya maka bukata wanda shi ya fika bukatar ma addu'a fiye da yadda kai kake da bukatar ne taimako fiye da kake bukatan kai wannan shi ya fika dan baka san wani hali yake ciki ba mun gane wannan to duk yana ga cikin ne darki shaqa an gani imam an-nawawi alaihi rahmatullahi ke cewa ma'anar wannan addu'ar a'udhu bika an yudrikani shaqa ina roƙonka ya Allah ka tsare ni kada ainihin wato rashin rashin rashin menene rashin arziki ya ta same ni in bar hanyar kirki in koma hanyar banza in ba hanyar musulunci in koma hanyar kafirci yanzu mutumin da ke musulunci da sunan musulunci sai kuma yana bokanci yanzu ya zama mai ban ji ba musulunci sai ya samu mai ya sa ba rauni ba ya samu matsala ne ai shi sunan shi wannan kwandon to kana musulunci ka koma kafirci kai tsaye da Allah wannan ba a samu matsala ba an samu matsala kuma Allah ya ga dama sai ya buɗa maka duk abin da kace kaza da kaza ne a ta kawo ba kuɗi kana ci waye waye Allah ya ta buɗa maka a hanyar alhali kuma ajalin ka yana kusa eh ana nan kawai kaga ce wo mutuwa ta dauke shi ai ya kama hanyar tafi gari kaza ya je ya aiki wai tsafi ya kace ma aiki kasan mutane ba da sai ga wani abu sai a canza masa riga kawai a maida shi wani abu mai dan kyaukyau haka a masa kwalliya sai ji sai ya mutu a hanya shikenan Allah ka tsare ni an gane wannan ibn babbal a sharhin sana a sahih al-bukhari ke cewa ash-shaqa'u yakunu fi fi dinin wa dunya samun shaqawa samun iya cewa tana faruwa da mutum a addinin sa da ko duniyar sa wa idza kana fi dunya kana tabyiqan fil 'aysh in ya zama a rayuwa ne sai ya zama ka zama tantirin matsiyaci baka da komai malin gidan da zaka zauna iyalanka ba zaka iya mallaka ba kana gidan haya ga musibar gidan haya a zo a ce maka wallahi za mu zo mu daga kwano ko ba yi za mu zo mu daga kwano in ba a biya mu kuɗin haya ba ko kana nan kawai sai ga an kwaso kayanka an fitar maka da shi wajen wajen gida ba ka da inda zaka baka san ina zaka ba ko ba ka da kuɗin kama wani hayan ga ruwan sama ya sauko kai Allah ya kiyaye Allah ka tsare mu abubuwa iri-iri mana to wannan ya zama a duniya ne wannan shi ne an gani? na'am? a'a ai ai ba da bakar dama tausayin ai wuri ke samu barka jima da bakar wanda ya fi kowa tausayi idan ya zama kai ka kauce wa hanyar Allah kana yawan sabawa Allah sai Allah ya turo wani daga cikin bayansa kuma ya azabtar da kai tun a duniya. Kafin ka ga mutumin kirki mai bin Allah sau da kafa ya sami irin wannan malam matsala ne. Ina nufin yana da wahala, haka ne ko ba ka bari. Ka ga mutumin da ke yawan bin Allah, yana neman halaliyarsa, yana yawan ambaton Allah, karatun Alƙur'ani, sada zumunci, kiyaye dokokin Allah. Kaga kuma ya shiga cikin wani kunci da bala'i irin wannan yana da wahala. amma galibi za ka tada wani matsiyaci wani tsohon alkali ne ya ɗora wani a kan tsiya ya mawa na kaza ya mawa na kaza ya faru da wani alkali a garin nan ayi ko bai faru da shi ba ya faru da shi mun ga misali mutane suka dinga mai tofin alatsi ne saboda macuci ne akwai wanda duk hulɗa in yi da jama'a sai kaji an ce na ganka da wani ɗazu ba dai wani abu ci kullawa ba ko ci a wallahi ba koyi bane kawai muna gaisa ce to a to shikenan ce me ya faru ce wallahi ka kai da kuɗi shi tsakanin ka da wani tif kaga tun alin duniya ya samu mulin shida Allah ka tsare eh to wannan yana daga cikin darajar shaqa wa taqsirun fi rizqi a kuntatawa batun arziki wa in kana fi dini in kuma ya zama siyaki ta addini yace fa zalika kufrun aw ma'as shi ne mutum ya auka cikin kafirci ko kuma yawan sabon Allah Allah ka tsare mu domin jama'a menene ashaqa ashaqa shine rashin jin dadin rayuwa as-sa'ada kuma shine kishiyar sa ko jin dadin rayuwa da samun kwanciyar hankali kenan wancan kuma fa tashin hankali da kuncin rayuwa Allah ka tsare mu wa su'il qada da mummunan kaddara an gane wannan kai eh domin jama'a ba wai kaddaran Allah dukkan ta alheri amma kuma sharri ne akan wasu mun gane wannan kai to shi yasa mutum yake neman tsarin Allah daga sharrin abin da Allah ya riga ya rubuta na kaddara wanda zai samu mutum a addu'an da manzon Allah yake na tsayuwar dare me yake cewa اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت Allah ka tsare ni sharrin abin da ka hukunta zai same ni ka kaddar zai same ni ka rika neman tsarin Allah daga sharrin wannan domin ka zo da alheri gabawa sai kan kuma zo sharri gawa ne gabawa Allah ta'ala ya tsare mana imanin wannan hadisin kaga hadisi wanda kuma Imam Abu Dawud ke yi su fitar da shi an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace su'ul qada shi ma ya kunshi ne abin da zai dinga tayar da mutum hankali da sashi a cikin bakin ciki an gane wannan to duk waɗannan abubuwa kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana neman tsarin Allah daga wannan an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace sai abu na gaba sai me na'am yawwa a mun gama da waɗannan fassarin ko shi shamatatul a'da ko shamatatul a'da shi dariya abokanan gaba malam mutane su ta maka dariya saboda musiba ta auka maka Allah ka tsare mu طيب الثامنة والأربعون اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر fassara Allahumma aslih li dini ya Allah ka inganta min addini na alladhi huwa ismatu amri wanda shi kashin bayan al'amari na gaba ɗaya duk wanda Allah ya baiwa addini jama'a ya bashi komai kamar yadda wanda ya rasa addini ya rasa komai ka rike wannan jama'a addini shine gatana shine gatanka Allah ya mun gani addini shine gatana shine me gatanka wallahi malam don yayin da aka ce maka baka da addini malam ka rasa komai gwara ce ka rasa komai da ake ka rasa mene addininka an gane wannan to shi ne ma'ana ya Allah addini na shi ne asalin abin da na fi riko da shi kamkam fiye da kowane abu a kowane hali don haka ya Allah ka inganta min addini na wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ash ko daga nan sannan abu na farko jama'a kafin wuce wannan gabar kana roƙon Allah ne ya inganta maka mene addininka a farko kaga shi addini shine farkon abin da bawa ya kamata ya samu a wannan rayuwa mun gane wannan mafi girman manufa da abin da bawa yake nema a duniya shine a samu yana kan littafin Allah da kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacciya da yin koyi da sahabbai da tabi'ai da dukkanin musulmin farko waɗanda suka rayu akan wannan akan abubuwa mafiya kyawu don haka idan aka wayi gari yau addinin ka ya lalace kai ne bid'a kai ne shirka kai ne kwashe-kwashe kai ne bankaura iri-iri sunan bautan Allah to addinin ka ya riga ya gurɓata to ka samu matsala ka sami matsala addinin ka ma ya sami matsala Allah ka tsare dan in kuna ku gane wannan fadin Allah ta'ala wa anna hadha sirati مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ashe ko su hanyoyin da za su dinga yin kama da na Allah amma ba na Allah bane wanda dan adam idan ya bi su ba za su sauke shi ko ina ba sai gidan halaka Allah ka tsare mana imani an gane wannan jama'a yawwa sannan addini yana da rukune guda nawa guda biyu abu na farko shi ne tsarkake zuciya wajen bautawa Allah shi kadai ba tare da ka haɗa shi da wani auren bauta ba na biyu shi ne almutaba'a yin koyi cikakke min rasul sallallahu alaihi wasallam ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama wannan aikin kana yi daidai da yadda manzon Allah ya ce a yi amma sai ka same kana cewa mu masoya manzon Allah amma sa kayanka ya saba wa na annabi sallarka ta saba wa na annabi zikirinka ya saba wa na annabi wankan gawanka ya saba wa na annabi jana'izarka ta saba ta annabi murnan kan Allah ya baka alheri ta saba ta manzon Allah duk ibadojin ka sun saba wa na annabi annabi ya ce ayi kaza kan kala gari a kai ai kaza ma yafi to karshen tabarbarewa kenan Allah ka tsare mana imani bayan wannan kenan kaga muna da buƙatuwar mu dinga yawan roƙon Allah ya kiyaye mana addinin mu kamar da ɗaya daga cikin magabata ke cewa inni la ubali hina uqtalu musliman ala ayi jambin kana lillahi masra'i ce ni bana wani jin tsoro bana dar a kashe ni alhali ina musulmi ta ko ina na faɗi daga a jikina na faɗi a ƙasa na mutu in dai domin Allah na faɗi ce to ba matsala an gane wannan dai yawwa to wannan shine kamar da sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka rayu akai na biyu wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi Allah ka inganta min rayuwa ta duniya wacce a wannan duniya nake rayuwa ka bani kyakkyawar rayuwa a wannan gida takaitacce kuma ƙararre na duniya na farko kana roƙon Allah ne ya baka rufin asiri da nagarta wajen kyawawan ayyuka sannan duk abin da kake nema kada Allah ya hana ka sannan Allah ya zama ya maka taimako wajen yawan da'a gare shi to rayuwa ta yi kyau ko kuwa eh ya zama duk abin da zaka nema a rayuwa ba zai gagare ka ba zaka iya samun gwargwadon abin da Allah ya rubuta maka tun kana cikin cikin mahaifiyarka inda kace bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi to idan Allah ya inganta maka duniyar ka sai ka samu kwanciyar hankali a cikin ta ka samu rayuwa cikin tsaro sarkakkiyar rayuwa Allah sai ya baka abubuwan nan guda hudu wanda manzon Allah yake su ne dadin rayuwar duniya manzon Allah yake arba'un min as-sa'ada abubuwa guda hudu suna cikin jin dadin rayuwa kun san su ba sai mun yi bayani ba mu ci gaba a hadisi ne al-Imam Bukhari ya rawaita ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imra'atun salihah abaka mi mace ta gari na biyu wa markabun hani abaka abin hawa mai lafiya mun samu nawa wa baitun wasi' gida yalwatacce inda zaka zauna mun samu nawa sai mun zo ana ce wa jarun salih da makoci na gari mutumin kirki a matsayin makoci to wannan ka samu jin daɗin rayuwar duniya na biyar ɗinsu shine Allah ya baka ƴaƴa nagari mutanen kirki masu bautan Allah ko masu yawan da'a da biyayya gare ka to kaga wannan rayuwa ta yi kyau kenan to dama Allah ya alƙawari man amila salihan min zakari aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malu kaji Allah ta'ala ya cewa duk wanda ya aikata aiki na kwarai cikin namiji ko mace alhali yana mumini Allah ya ce wallahi sai mun rayar da shi rayuwa kyakkyawa rayuwa mai daɗi kuma za mu sakanka musu sakamakon ladan ayyukansu a lahira da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa Allah ka samu na ciki nan cewa falal nuhiyyin nan hayatun tayyiba malamai suka ce na farko za a bashi qana'a me qana'a wadatar zuci sannan za a bashi rahatal bal kwanciyar hankali sannan za a bashi arzikul halal arziki na halal mun samu nawa uku na hudu wa tawfiqu li amal salih wa li salih al a'mal a datar da shi wajen aikata kyawawan ayyuka da sun dace da abin da Allah yake so an gane kenan kaga wannan idan ka same ta jama'a ai rayuwa ta yi kyau ko to kana roƙon Allah duka waɗannan abubuwa wa aslih li dunyaya allati fiha معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي يا الله كإنجن تامن لاهراتا وچه غريتا غريتا نكي كوما وا نني مكوما تا كاجي با من تا da makoma ba mala mana ya Allah ka datar da ni wajen yin aiki na kwarai wanda zai sa ka yarda da ni da wannan aiki in dawwama akan da'arka sannan in samu kyakkyawan cikawa a lokacin mutuwa in tsira daga tashin hankalin ranar alkiyama sannan ka sani in sami gidan aljanna don Allah jama'a rayuwa ta kyau ba rayuwa ta yi kyau babu shakka an more mun gane wannan sannan sai min waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair ma'ana ya Allah ka sanya wannan rayuwa ta zamto sababi na karuwan samun alheri a gare ni wanda za ka yarda da shi gare ni ta hanyar bauta maka da kuma da a gare ka an gani sannan waje alil mauta ya Allah ka sanya mutuwa ta zamto rahatan li min kulli shar mutuwa ta zamto me hutu gare ni daga dukkanin sharri eh kaga a can manzo Allah ya ce khairukum man qala umruhu wa hasuna amaluhu hadisi ne ingantacce wanda Imam Ahmad da Tirmidhi da addarimi sun fitar da shi da ibnu abi shayba cikin al-musannaf an gani khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alheri cikin ku shine wanda Allah ya masa tsawon rai kuma ya kyautata ayyukansa ya zama ka ka samu tsawon rai amma kuma akan kyawun ayyuka Allah ta'ala ka babu abin da ya saka cewa wal mautu rahatan li min kulli shar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'abdul mu'min oke yana cewa an wuce da bawa ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mustari'un wa mustarahun minhu ce to wannan ko dai ya zama shi din ya huta ko kuma an huta da shi ai kai daga jin an huta da shi alheri ne menene shari ka san shari yana mutum a kabarinsa ba shi shari dan aike ne in kai aike shi wallahi sai ya dawo maka da sako na kwarai manzo Allah sai yake cewa abinda ake nufi da mustarihun sai manzo Allah ya ce al-abdul mu'minu yastarihu min nasab ad-dunya wa adaha ila rahmatillah wanda ya huta shine wanda bawan Allah ne wanda ya huta da wahalhalun duniya da cutarwanta zuwa ga samun rahmar Allah Allah ka samu na ciki na biyu wal abdul fajir shi kuma mutumin banza kaji mutumin banza yastariqu minhu al ibadu bayi za su huta da shi za a huta da sharrinsa wal biladu garuruwa ma za su huta da sharrinsa wa shajaru kai har bishiyoyi waddawabu da dabbobi sai sun huta da sharrin samala to kaga wannan ai ya samu matsala ko eh saboda haka wannan addu'ar jama'a ta hada kowane bangare na rayuwa ta hada addini ta hada mene samun ingancin rayuwar duniya ta sami ainihin wato ta goma shi na samun ingancin rayuwar lahira sannan ta samu cewa idan ka koma zuwa ga Allah ya sa ya zama hutu ne daga dukkanin sharin duniya Allah ta'ala ka gairatar da mu التاسعة والأربعون اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى wannan hadisin shi ma al-Imam Bukhari da Muslim sun fitar da shi to me fasaran wannan addu'a hmm Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake wannan addu'a ce ya Allah ina roƙonka shiriya shiriya ne shiriya shine Allah ya datar da kai wajen gane gaskiya da kuma binta an gane wannan shine mene shirya ka gane wannan abin mai kyau ne ka bi hanyar dodar ka gane wannan abin bata ne sharri ne kowane irin na duniya ka kauce masa shine mene shirya an gane wannan shi yasa muke cewa mene ihdinas sirata almustaqim shine alhuda dan haka shirya tana daga cikin mafi girman abubuwan da ya kamata bayi su dinga roƙon Allah babu wani mutum da ke wadatuwa ga barin shirya ce ai na riga na shirya yanzu ni bana buƙatar ƙari in in shiryan nan zaka zaka tabinta ne har zuwa lokacin za kuma gawa ga Allah tunda kaji manzon Allah yana roƙon shirya yanzu wani wani abu kace Allah ya shirye ka me nayi me nayi dalla wannan gafara nan ni zaka ce Allah ya shirya wato ni mutum banza ne kenan ko a'a ba haka ake nufi ba ana nufin Allah ya ƙara maka dace da zama akan hanya ta kwarai ba ga shi manzo Allah yana addu'a ne roƙon Allah ba manzon Allah bai da shari'a ne yana da shari'a tare da shi wacce Allah ta'ala ya shiryar da shi Allah ma ce wa wajadaka dhallan fahada ya same ka wanda ba ka da shari'a tare da kai sai shiryar da kai an gane wannan babu wani littafi da Allah ya taɓa saukar maka babu wani abin da ya saukar daga gare shi na shari'a tare da kai fahada sai Allah ya shiryar da kai ta hanyar aiko mala'ika ya saukan maka da alƙur'ani ya aiko ka a matsayin annabi manzo wanda zaka kirayi dukkanin duniya baki idan zuwa ga yin imani jama'a mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya datar da mu daga jama'a kun ji shirya kenan shi yasa Allah yake cewa faman ittaba hudaya aha fala yadhillu wala yashqa wanda ya bi shiriyata fala ya zillu ba zai taɓa ɓacewa ga barin hanya ta ƙware ba sannan wala yashqa ba zai taɓa samun rashin arziki a duniya da lahira ba a duniya kai da ka sha wuya bakar wahala ka rasa yadda zaka yi wallahi babu in ya ka bi shiriyan Allah domin Allah yana kishin nasa haka ne Allah yana mene yana kishin nashi Allah ta'ala ya samu dace Allah kuma ka shiryar da mu Allah ka shiryar da mu jama'a kun ji don haka kana shi kana neman shirya zuwa ga wannan kenan ana son a shirya mutum zuwa ga mene al'amarin duniya da lahira da kyakkyawan aqida kyakkyawan aiki kyakkyawan zance kyawawan halaye duka waɗannan suna ƙarƙashin mene shirya wattuqa sai attuqa shine attaqwa tsoron Allah kalmar attaqwa a larabci tana nufin ismun ne jami'un li fi'li ma amara Allah wa tarki ma naha anhu suna ne wanda ya kunshi a dunkule dukkanin abin da Allah ya umarni da shi da kuma barin abin da Allah ta'ala ya hanin ga barin a aikata an gane wannan Sheikh Sheikh Ahmad Al-Tibi alaihi rahmatullah ɗaya daga cikin magabata yana cewa a wannan addu'ar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nemi Allah ta'ala ya ba shi shiriya da tsoron Allah don ya zama ya sami duk abin da ya sami dacewar dukkanin abin da ya kamata ya shiryu da shi na rayuwar duniya da kuma samun ainihin kyakkyawan guziri na zuwa lahira na kyawawan ɗabi'u da kuma halaye an gane wannan da kuma samun kariya daga dukkanin abin da ya zama saƙon Allah ne abin da ya shafi ainihin wato zunubi ne Allah ta'ala ya samu dace kalman attaqwa tana nufin dama mene na'am me ma'anar taqwa sayyidina ali ya fasa ce an yi qawa fala yu'sa shine ayi wa Allah da'a kada a saba masa wa an yunkara fala yunsa ya zama ana yawan tunawa da Allah ba a mantawa da shi wa an yushkara fala yukfar a dinga yi mar godiya kada a kafirce masa wannan shine asalin abin da ya shafi mene taqwa tsoron Allah kiyaye lokacin Allah Allah muna roƙonka Allah kai mana wal ghina sannan Allah muna roƙonka bamu wadata wadata ta farko shine wadata zuci duk abin da Allah ya maka na ni'ima ka ji ka wadatu alhamdulillah aini ya ma ishe ni baka jin cewa sai Allah ya baka irin na wane da wane da wane sannan kai zaka wadatu abin nan da Allah ya baka matsayin nan da Allah ya aje ka ji cewa yayi sai dai kai ta roƙon Allah ya ma ƙari akan abin da ya baka an gani oke sai wal afafa ko a wal wattuqa wal afaf wal afafa eh haka ne fa la saki al afaf al afaf shine kamewa Allah ta'ala ya baka shi al afaf ka kame daga hange-hange ka kame daga kwaɗayi ka daga zama kwaɗayayye duk inda dan ka da an ga hango ka ce tab ga mutum ko ba a samu ka ko ga bara roƙo malam musiba ne bala'i ne ana zaman lafiya ka roƙi Allah ya baka kamewa daga son kayan wani ka san wani a duniya yana son kayan wasu amma shi yaya na'am yawwa shi ɗan ƙamo ne amma yana son na wani na wani yana ba shi sha'awa eh amma kuma Allah ya kiyaye to jama'a kun ji shine mene al'afaf san daga cikin al'afaf shine kada ka zama mai yawan ci mai yawan hadama hadama yana daga cikin yana daga cikin abin da yake bi sharri ma kun yadda kun shiru hadama matsala ce manzo Allah yake cewa arba'un idza kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya abubuwa guda hudu idan Allah ya baka a rayuwar nan duk abin da baka samu ba kada ya dame ka na farko hifzu amanatin ka sami kiyaye amana wa sidqu hadithin ka sami gaskiyar zance wajen magana abu na uku sai me wa husnul khuluq kyawawan ɗabi'u na ƙwarai na ƙarshe shine wa iffatun fi tu'ma kamewa daga yawancin abinci yawancin abinci kai tatul yana da sharri yana daga cikin abin da ke hana mutum kudura ma tsayawar dare da daren ka ci abinci ka koshi dam ai ka dinga bacci kenan ka zama himarun bin nahari wajifatin bil layli ka zama jaki da rana kai ta aiki tukuru dare da yawa dan kwanta ka sunkuya to sai ka ji an fa an tare ya kama sannan ka farka kai je na ji daɗin bacci sannu an gane wannan kai mm wasu malamin suka ce wa iffatu fi dhu'ma shine kamewa daga kwadayi amma asalinta kamewa ga barin yawan cin abinci ka ci abinci kai tun ka koshi wannan abin zargi ne hadisi ne wanda yake ingantacce Imam Ahmad ya fitar da shi da sauran malaman hadisi an gane wannan jama'a Allah ta'ala ya samu dace sai wal ghina Allah ya baka wadata ka tarkon Allah ya wadata ka talauci masifa ne talauci bala'i ne ana zaune lafiya an gane wannan yawa kenan wanda ya samu abubuwan nan guda hudu jama'a aka azurta shi da shari'a da tsoron Allah da kamewa da kuma me wadata to wannan ya riga ya samu jin daɗin duniya da lahira baki dai Allah ka bamu Allah ka bamu jama'a kun ji sai addu'a ta gaba addu'a ta 50 اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ألم نعوذ بك من العجز والكسل نعم والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana roƙon Allah da waɗannan addu'o'i yana cewa ya Allah ina neman tsarinka daga gazawa ina neman tsarinka daga lalaci ina neman tsarinka daga ragwanci ina neman tsarinka daga ruwa ya Allah ina neman tsarinka daga tsufa Allah ina neman tsarinka daga azaban kabari wannan duk mun yi bayanin sa a baya sai ka ce Allahumma ati nafsi taqwaha ya Allah ina roƙonka ka baiwa raina tsoron Allahnta ka kimsa ma raina tsoron Allahnta kiyaye dokokinta shine Allahumma ati nafsi taqwaha ya Allah ka baiwa raina tsoron Allahnta ya zama ko da yaushe ina jin tsoronka ina kiyaye dokokinka kuma ka tsare ni ga barin bin son zuciya da kuma aikata miyagun laifuka da ainihin wato albasha wa zakkiha ya Allah ka tsarkake wannan zuciyarta ka tsarkake wannan rantawa ka tsarkake min raina anta khairu man zakkaha Allah kai ne mafi alherin mai tsarkake rayuka Allahu akbar ma'ana ba wanda fa zai iya tsarkake raina ya Allah fa sai kai domin idan ka tsarkake raina to lokacin yin samu kyakkyawar rayuwa zan samu kwanciyar hankali zan samu dukkanin abin da ya dace da ainihin wato abin da kai mun baiwa da shi anta waliyuha wa maulaha ya Allah kai ne majibincin wannan ran kai ne masoyin wannan rantawa duk wata soyayya da za a nuna maka barin wata Allah ke maka ne kai mumin ina fata mun gane wannan sannan jibintar lamari kuma shine Allah ya taimake ka akan aiwatar da dukkanin abin da ya zama mai alheri mai dimin alheri a gare ka an gane wannan jama'a to shine anta waliyuha wa maulaha ya Allah kai ne nan majibincin wannan rai kai ne mai gyara ta kai ne mai jibinta al'amarinta kai ne shugabanta kai ne mallakinta ya Allah sai ce Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa Allah ina neman tsarinka daga ilimin da bai da amfani ga tarin karatu malam amma ba aiki Allah ka tsare mu da mu da ilimi a shi akwai ilimin da ba shi da amfani shi ya ce kai wani ai ilimin shi ilimin banza ne me yake nufi da wannan ba shi da amfani bai aiki da shi abinda ko baya amfanin ka banza ne ko Allah ka tsare ni amma shi ba ilimin bane banza ko kin yin aiki da ilimin ne yasa shi a wurin sai zama na me na banza wa min qalbin la yakhsha'u Allah ina neman tsarin ka daga zuciyar da ba ta kaskantar da kai gare ka ba ta jin tsawa ba ta jin fada ba ta jin nasiha ba ta wa'azantuwa an gane wannan eh dama idan zuciya ta ƙeƙa shi haka ne ko an gawa mutum gaskiya sai ya tsaye ce kai ƙarya ne wani haddaran tsuwansa billahi allazi ha illa huwa ko eh gashi na abubuwa iri iri to zuciyarsa ta kasa karaya zuwa ga gaskiya ya kasa jin wa'azi ya kasa jin nasiha ya kasa jin jan hankali da ake masa cewa wani ka kiyaye kaza ka da kaza zuciyar ba ta iya karkata zuwa ga jin wa'azi to kana neman tsarin Allah daga irin wannan zuciya wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u da kuma ran da bata wadatuwa bata koshi eh ka zama mai yawan kwaɗayi duk abin da Allah ya baka baka gani ya maka ni'ima an gane wannan Allah ya ji kan Sheikh Ahmad Ibrahim Bamba Allah ya gafarta mishi wata rana yana karatu yake cewa dukkanin munin talakawa ne kowa talaka ne aka ce an gata bani hada dangote yace kwarai shi ma talaka ne talakan kayo ma kace ya aka yi ce to in tambaye ku menene talauci idan ka ce maka menene talauci me zaka ce bukata ko shi ne talauci bukata ka ji ka ina son ci abinci to sunan ka talaka ina son in sa riga sunan ka talaka ina son samu kuɗi kaza sunan ka talaka ashe kaga babu ranan da bawa zai wadatu wanda zai fi karfin wane Allah ko ya ka faɗa da ka faɗa da Allah an gane wannan to ba wani mai kuɗi a duniya duk wadatar da bai da bukatuwa zuwa ga wani abu yana bukatar mata yana bukatar motar hawa dan ta taimaka mishi zuwa ga wani wuri yana da bukatar ci yana bukatar sha yana bukatar hitsari yana bukatar tutu ko duk waɗannan ababe yana bukatar su a matsayin shi nawa na bawa a shi kaga ka samu wannan to Allah ta'ala ya taimake ka shi ya zama duk abin da Allah ya baka kana iya godiya gare shi amma akwai ran da ba ta koshi yanzu da za mu zo a masallaci na ce za a raba za a raba kuɗi kaga ba CEE ba sadala wani zai ce to bari zai rabo a masallacin nan sai a ba mallam Abubakar dubu goma sai a ba Abdullahi dubu ɗaya sai a ba Lukman dubu biyar in ka bashi wani sai ga sai sai kuɗin haka wai yana jiran a cika mishi ai mallam Abubakar goma aka bashi ko ba ka bari kuma haka rabon Allah yake shi Allah haka rabon shi yake shi Allah baya rabo ya ce kawai misali yanzu Allah ya ce to yanzu na saukar da triliyon malala gashin tinkiya makara duniya a Najeriya ya ce kowa a bashi triliyon ɗaya Allah baya haka a triliyon ɗin nan wani dubu ɗari za a bashi shi ne kasan Allah eh wani ma ba zai samu ba Allah sai ya kyale shi sai dai in ya biya mu wani ko dubu sai ya samu ta hanyarsa saboda me akwai hikima a ciki yanzu yau a masallacin da in kowa ya zama wadaci ina tabbatar muku akwai wanda ba za a dasa karatun nan ba wallahi yanzu wani ya jinsa da dubu goma mai kyau ya ji yana sai na bacci ba zai ƙara fitowa ba sai sun iyaji sun ƙare akwai irin wannan mutanen in ya fita aiki ya je samu dubu goma dubu ashirin to in ya zai kwanta a ɗaki ya ci banza ya ci wofi ya siyo wara a soya mishi indomi da kwai ya sha shayi da mai kauri a sa mai rabin madara ba zai ƙara zuwa ya ƙara ba sai sun ƙari ce to goma Allah zai bamu wani to Allah kaɗai ta tsali mana ce in goma Allah zai bamu shi yasa galibi kake ganin ƙasar Hausa ake ganin wanda bai aure bai ke da tawayar hankali da kwakwalwa kuma gaskiya akwai din eh lalle wanda bai aure ba kan ai abin tausayi muna fata Allah ta'ala ya aurar da ku Allah ya aurar da ku ya baku wadata da natsuwa ya azurta ku da mataye na kwarai malam galibi wani galibi mutum baya samun wadaka sai ya aure na ce galibi shine kashi casa'in da takwas cikin ɗari duk mutum baya gane ma direction ɗin rayuwa sai ya aure dan yana samun kwacce ba za ci wofi ya samu ya ɗan sai fegi sai ga ya so littafi wallahi ina so ne sai na gama gina gidan tukuna sannan in shiga da matata kaza wa ya ga maka Allah zai baka ikon gina duka a'a ya auren dai kaga ikon Allah wallahi mana in kai aure ko kaman ka ka ka bude taskan Allah ne inda Allah ya ce a zazzago maka arzikin kawai sai ya dinga zuwa ragadan min kulli makan sai dai in ba za ka tsaya ka nemi halaliyar ka ba wannan nauyin da Allah ya dora maka na wannan matar da wannan dan da wannan wallahi sai Allah ya baka yadda zaka ciyar da su kaka ji tsoro ana ta baka tsoro kai wannan zuran da kake wannan kaza kaza a'a a kukuta a yin da ƙirin ka gani insha Allah ta'ala za a samu za a fita amma kana samun wadata ka ga mutum malin ya fi ƙarfin dubu ɗari da dubu ɗari bakwai kuma yana zaune kawai ba shi da mata shi kawai na jin ya ƙara yawan shi a haka ka na ce sannu na wutan duniya lafiya yi to kaji wa min nafsin la tashba'u da kuma ran da ba ta koshi zai koshi malam duk abin da ya samu na arziki yana ganin sai Allah ya bani irin nawan sa zan kushe sai na ƙarshe wa min da'watin la yustajabu laha ya Allah ina neman tsarin ka daga addu'ar da Allah baya karba kai turkon Allah Allah ya karba imma dai kana yawan cin haram imma dai kana yawan yin ƙarya imma dai kana da wani abu na aikin sabo wanda Allah yana kinka saboda wannan mummunan aikin naka Daka duk lokacin da ka roki Allah biyan wata bukata Allah ba zai biya maka ba. Kai ta roƙon Allah Allah ya kau da kai ya kyale ka. Mafi girman musiba a rayuwa jama'a shine wallahi Allah ya barka. Allah ya kyale ka da wayanka, ya kyale ka da iyawanka. To wallahi ba musibar da kai wannan. Ya hayyu ya qayyum. Ya zal jalali wal ikram. برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك nan za mu tsaya abinda muka karanta daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alheri Allah ta'ala ka biya mana Allah ka dace da alherin duniya da lahira Allah ka magance mana wannan musiba da muke fama da ta wannan ƙasa ta mu dukkanin mutum mu Allah ta'ala ka gafarta musu Allah ka ji kansu Allah ka haskaka kabarbaran su ya Allah ka ba mu kyakkyawan gobe da su a gidan alkiyama Allah muna roƙonka sanya aljanna ta mutum kuma gare mu baki daya اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعملا متقبلا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة الله أريد أن تنبيه